yammaci yau 22 ga watan ramadana hijira 1445 wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya za mu saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga babban masallacin juma'a na garin dakace wanda halifa abbas ismail abbas dakace zai jagoranta ba da ya abubakar su ja masa baki ala ga abin da ba mai nasiru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مهاجما كثيرا وسام ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره ولا الله وكان الله غفورا رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أقرب الجيل والبلاد العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى يسوع يقوم بتحقيق الحكم ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai albarka mai alfarma a wannan yi na ashirin da biyu ga wata ramadan shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya je da daya ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da hudu a wannan babban masallacin juma'a da ya kasance da shi ya kasa wannan muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wasu da shi kan rahama mu kuma ya ba mu albarkar su da albarkar mu in ba a manta ba muna cikin wannan sura suwan da misali mun ba da kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma cikin wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da sahabbai zuwa ne sannan kuma aka sa shi wanda ba su hijira ba ko ba su fita sai ce mutum wannan Allah ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a gaya musu alam da Qur'anin lahi wa ta hajji rufiya ko lahi kamar wa mun jannan musa asiya makoman su wuta sakamakon hukumar tarihi amma sharadi ne illa mustaqbalina min ar-rijali wal-nisa'i wal-nisa'i an kawo banda masu rauni a cikin maza da masu rauni a cikin mata da ƙananan yara. Su waɗannan idan haka ya samu to ba ula ika a sallawa an yi zura an da sallawa an yi afuwa an hu wa kanin lawa afuwar nukura. Idan aka samu cikakken wannan ya zama dalilin da ya sa wasu fita domin ɗaukar man Allah ba gajiyawa ne rashin lafiya ne rashin gudunni ne rashin ikon tafiya ne ubangiji ya ce da ta za a yafe musu kurakuransu shi ne Allah subhanahu ta'ala ce wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya yi hijira saboda ɗaukar kalmar Allah ya ji fil ardi wa ban muradama kafiha Allah subhanahu ta'ala ce a bayan ƙasa zai samu mafaka mafakan mai yawa duk wanda ya yi hijira domin ɗaukar Allah ina da yin da iya ce zai samu wato mafaka wa sa'adar ana kuma ce mafakan yiwuwa man yi hajjar filin shi muhajirar jirla duk wanda ya yi jira ya bar gidansa hijiran domin Allah wa rasuli ya yi jira domin manzan Allah kuma da ya kai inda ya yi niyyar zuwa hijiran ba sun mai jirikul mawu mutuwa ta zo ta shi hanya mutuwa kawai zai yana kan hanya ya kai inda zai kuma ya fito an ji haka ya faru da irin na jirgin bin lantarki a lansani shi ya riga an riga ya fito bai kuma kai inda zai je ba bai tsarika inda zai je garin makka ba garin Madina ba kuma ya buru masa sai kuma mutuwa ta rusar Allah shi ne yi sun mazidin ulumau wannan faqad waqa ajruhu ala Allah hakika ubangiji ya sadar da na da shi ya sadar niyyar shi ta riga ta gabata dan da kafirai sai suka dawo suna dariya ai da shi ne sai ba da ba ya ce ya bar mu ba to inda yake son ya je bai kai ba sai Allah subhanahu wataala ce fa qad waqa ajruhu ala Allah hakika ladan sa ya riga ya tabbata a wurin ina ba ta an bayyana kana Allah shi ubangiji gafuran ya gafara ne rahiman wannan Allah ya mana gafara ya mana shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ita dukkan aiki gaba ɗaya niyya ne innamal a'mal binniyat dukkan aiki niyya wanda ya hijira saboda Allah da annabi to hijiransa ta sakamakon hijiran ta koma ga Allah da wanda ya hijira don duniya ko don mace to ribuwa wannan hijiran shi sakamakon hijiransa ta koma ga Allah ina ba ta amfani sai Allah ya ce وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناه أن تكذبوا من الصلاة إن خفتم أن يبتلكم الذين كفروا إن يبتم أن يبتلكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.
shine mutum ya bar abin da yake aikata mummuna zuwa ga kyakkyawa shi ma ya yi jira ya bar mummunan aiki ya koma ga kyakkyawa an ce wani mutum ya yi mana sai da ya kashe mutane casa'in da ta haka ya kashe casa'in da ta ranar kawai na zaune sai ya ce kai wannan abin hanyar nan ba hanya ne na kusa sai ya tuba akwai aran shi sai ya tuba mai kyau da tuban shi sai ya fito ya ce to yanzu kyau mutum yana aikata mummunan aiki ya bar inda yake aikata shi yasa za ku ga in mutum ya zama mai aikata mummunan aiki ya riga ya sa a kai shi dan yaji a canza mishi mazauni an gane inda yake za a canza mishi zai biyo ba kuka saboda ana son a raba shi da wannan aikin da yake sai ce to ya kamata yi hijira ya bar garin shi da sai sa wani malam sai ya gaya mishi ya ce kaji kaji kaji kaji kaji abin da na yi amma yanzu na riga na tuba me ya kamata ina so ka bani shawara sai wannan malam ya ce kai wannan mummunan aiki da ka aikata ina ai Allah ba zai karɓi tuban ka ba casa'in da tara sai ce ko sai ne za ta kuma ko ce to bari ce ka ka zama na ɗari abin shi kenan ne saura da garin da ba amfanin su ba ke sai ya tsaro ne shi kun ya kashe wani da shi to yana nan dai sai na damun ta ƙarin samun shi sai ya ƙara gaba sai ya samu wani malami sai ka ci ka ci ka ci da kuma abin da ya tambayi wani malami da kuma irin abin da ya gaya mun fara suke shi a zama na ce a'a ai Allah subhanahu wa ta'ala baya shi ba a shiga tsakanin bawa da ma'aji in ka kyauta da niyya kai na dama abin da kai Allah subhanahu wa ta'ala zai tuba ya gaya shi yanzu amma ina baka shawara ka bar nan garin ka je wuri gari kaza akwai mutanen kirki a garin mafi yawa garin mutanen kirki kaga kusantuwan shi da mutanen kirki zai hana ya aikata mummunan ko wani yana gaya mun ya ce shi abin da garin da ne shi da da ya ga an kira sallah kawai sai kowa a wani suna zaune sai za a bar shi tukui shi ma dole kawai sai ya tashi an fahimta ya zo ya ga da an kira sallah kowa sai ya tashi ya kuma masallaci yanzu yana da cikin abin da garin ya ƙara kan garin ke inda ya fito ba haka ya saba ya ce ko sai abin shi kuɗi kun ga da ya zo yanzu ya zama shi ma dole sallan ta zama shi to sai wanda ya ce to ka koma gari ka za a kuma ina hanyar zuwa garin sai mutuwa ko da rike shi sai mutuwa da rike shi ina ba ta akwai ya kai inda aka yi mishi kwatanci ba da kuma irin aikin da ya rike ina ba ta amfani da shi ne sai ya mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko mala'iku shi ne Allah yake gaya mana wasu malamai suka ce sai an aka karanta wannan aya man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muradaban kasira wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut ya fita ya yi niyyar tuba ya mai da lamarin shi gaba ɗaya zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah faɗa an kawai sai zuwa ga mutum kuma Allah ya karɓi tuban shi yadda aka zo sai mala'ikun azaba suka ce wannan nasu sun ɗari mai kashi mala'ikun rama suka ce a nasu nasu wannan su ja wannan su ja sai aka aka turo wani mala'ika me ya faru gashi gashi ga irin abu da ya aikata wannan kuma suka ce ga irin niyyar da ya kulla ya ce to a gwada a ga da inda ya fito da inda zai ji ina ya kusa da inda ya kusa to inda ya fito in ya kusa to mala'ikun azaba inda zai ji in ya kusa mala'ikun rahama da aka gwada sai aka ga inda zai ji ya kusa da tako da ɗaya shi ke nan sai Allah ya fi sai mala'ikun rahama ta yi shi ne an gane an ba ta an gane shi yasa ba a shiga tsakanin Allah da bayi da abin da ba zai yi in dai ba shirka ne ba in dai ba kafirci yayi ba to ba za ka yi mishi hukunci ba sai hisabuhu ala Allah hisabu shi ne magana Allah subhanahu wata'ala ya tuka ba wai za ka rabu cikin arzi Allah subhanahu wata'ala ya ce idan za ku yi tafiya a bayan ƙasa walaysa alaikum julaha an tafsuru min asara babu laifi a gare ku ku yi kasar na sallah in yi mutum an yamci na kuma da zina farko idan kuna tsoro waɗanda suka kafirce za su iya fitinan ku za su iya zuwa da wani abu wanda zai cutar da malaman sun yi magana shin ana nufin kasar ne na sallah ko ko ana nufin kasar ne irin yadda ake yi a jihadi a raba bangare biyu da zama su ne suke za su yi sallah da farko bangare na farko suna kewaye da masu sallah liman sai in kasar za a sai raka a ɗaya in yi raka a ɗaya sai ya miƙe sai tsaya tsaye su kuma sai su miƙe sauran mamu sai su kawo raka a ɗaya shi yana tsaye su cika raka a ɗaya sai su tsayya su sannan su kuma raguwan ɓangaren sai su zo su canja wajen nan bayan sun yi sallama sun samu liman a tsaye sai su yi niyya sai su ga liman liman sai mai shi a lokacin da zai sallama a raka'an shi na biyu su kuma a lokacin za su tashi su kawo su kwarrata na ɗaya ya zama kowanne ya samu dalili ke wasu malamai suka ce a asar ne ake nufi na takaita sallah raka'a hudu a ne da shi raka'a idan tafiyan da ya isa ai kasar an fahimta fala juna an tarkusuru min as-salawat to wanne ne zai fi shari'a ina fata an fahimta bari mu gama karanta aya in yamtur idan kuna tsoron an yamtur idan kuma da bi na kafa kawai da suka kafa cikin nan suka zama za su fi shirye mu innal kafirina kanu lahum aduwwun mubina Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle kafirai makiya juna ne a gare shi yasa wasu malamai suka ce wannan ayar kana tana magana ne idan an je yaki lokacin da ake kokarin a fuskanci abokan gaba shi ne za a yi kasarin sallah da'ifa na farko su zo su kiyaye da'ifan da suke yin sallah sun su kidan su kuma da'ifa na biyu su zo su tare da'ifa na biyu da suka zo suka samu rabuwa sun suka ce kuma a kasar ne raka a biyu a mai ta raka raka wani a mai ta raka wala ya ne da kuma rana ayin ta fi da idan aka karɓi yayin innal kafirina kan lahum aduwa mubina lalle su kafirai makiyan ku ne kuma kiyayyen a bayyane aka ko kiyayyen da suke ina ba ta Allah to idan ƙasar ne yaya za a yi ƙasar idan tunda kowane ɓangare sun ɗauka wasu malamai sun ce ƙasar ne na sallah wasu sun ce to mu ɗauka an ƙasar ne yaya ƙasar take kama ɗan adam malaman fiƙi sun yi magana wasu malamai suka ce daga lokacin da kai niyyar tafiya wanda ya kai kilomita aƙalla arba'in da bakwai to wannan daga nan lokacin ƙasar ta fara don haka kana fita gonakin gwamnati daga nan za ka fara da shi kana fita kamar yanzu nan za ka je plateau za ka je jos ko ka ga tafiya ne na kasar samu na kama tafiya ya isa da ke goma sallah ya isa ya kasar ko to wanda suka ce malamai misali da ka je bayan da mu shi kenan kasar da ka wasu ka ce a da kamar kofar gidanka kasar da ta mara da za a zo wani mota ta samu matsala ka fita nan je biyo da gidan madara kuna tsaye ana ta gyaran birki ana ta wannan an lokacin sallah ne wasu malamai suka ce kasar za kuma za ku shiga kurin wasu kuma suka ce a'a daga lokacin da sallah ya rike ka a gida sallan da ta rike ka a gida za ta yi tafiya wannan sallan za ta fi tsada za ta yi masa sallah ko da baka samu kai sallar ba in dai lokacin sallar ya riga ya shiga baka samu kai sallah ba har ka shiga ka shiga kasar to in ka tashi zaka rama za ka yi kiyaye kamar yadda idan kasar ta kama ka baka samu kai ba sai da ka dawo gida in zaka rama za ka yi ta shine ne raka'a hudu a ne da shi raka'a ne ne raka'a biyu ina na raka'a biyu ne raka'a uku za a yi raka'a shi kenan sallar da ake ma kasaro a zahar da asar isha su kadai ake ma kasaro ba a ba yi kasaro ba a magari ba kasaro ina fata an fahimta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake sai Allah ya وإذا كنت فيهم فأكمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم مات وليأخذوا أدلتهم فإذا سجدوا وليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة ولتأتي طائفة أخرى لم يسلوا فليسلوا معك وليأخذوا جزرهم وأسلحتهم والذين كفروا لا تكفرون عن أجلاتكم وأمتعتكم فيميلون ويميلون عليكم ميلة واجدا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مدر أو كنتم مرا أن تلوا أسليتكم وأولوا هجركم إن الله أتى للكافرين عذابا مهينا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza kuntum fihim idan ka kasance a cikin su ya rasulullah shi kuma ana tsoro na abokan gaba kun ga inda ayar ba da muka karanta zai nuna cewa ba kasar ake yi na sallah ba ana da kasar ne ta haka a hudu ana yaki na bakin yaki yadda wasu za su zo su kiyaye wasu wasu kuma su sallah wasu na kiyaye wasu Allah subhanahu wataala ya ce wani zafin da fi idan ka kasance a cikin su ya rasulullah fa akamta lahum sala aka bayyana sallah bal ta kun la imatin minhum ma aka sai a samu wani tashi wani yanki daga cikin sahabbai sai su tsaya tare da kai wala ya akuzu asalihatukum Allah subhanahu wataala ce to daga nan fa sai a sama wasu sashi tsaya don inganta lafiyar su tsaya da makami suna gano fai za su jadu idan kuka yi sallah kuka sha da sallah bai yau kunu yin wara'iku sai aka zama ina kuna tsoro in gana ta da sallah fa a baya waɗanda suke baya makiya ne abokan gaba to ya gumi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke bai yau kunu yin wara'iku wani ya ci ta'ifatul kubra sai wasu tashi su zo su tsaya ko kuna sallah wannan sashi su kuma suna tsaye suna gado an gane ko lam yusallu wanda su ba su sallah ba in kuka idan su kuma sai su zo ba su sallu sai su sallah su ma kamar yadda kuka wala ya aqulu hizrahum wa aqliatu Allah ya ce sai ku zama a cikin shiri ku zama makaman ku suna kusa da ko kana sallah ko kayi ruku ko kayi sujjada ya zama kayan yakin suna kusa da kai Allah ya ce ko da kana cikin sallah ku zama a cikin shiri wal ya'khudhu hijrahum wa aslihatuhum ku zama makaman ku ababuwan ku sun zauna a cikin shiri suna kusa da ku wannan ko muhimmancin sallah ne wadda allazina kafaru su ba wanda suke kafirci suna buri lau taf'aluna ai da kun kasance kun tsaye da sallah suna nan sun yi shirin cewa kuna shiga sallah an asali hatikum ku zama ku aje makaman su suna nan abin da suke buri in kun shiga sallah za ku aje makaman su kafare a cikin suke yi sai Allah subhanahu wataala ya ce a'a ku zama a cikin shiri zama makaman ku da kusa an asali wa am wa am ki atikum Allah subhanahu wataala ya ce kuma ku zama wato anade fai ni nuna alaikum mai da mai da sun yi haka abu da suke so su afka muku afka ya kawai su nufo ku kuna cikin sallah kun shagalta da sallah su nufo ku kawai su fana wala juna alaikum babu laifi a gare ku in kana minkum aza min al-madad idan ya zama akwai wani kazanta wanda ya tsawo a tare da ku na ruwa ina ba ta an fahimta kun san ruwa ruwan sama idan an yi yakan tattaro da cire ne ne ko shi ya kaɗo gaba ɗaya wannan ruwan za a iya yin ibada da shi daga lokaci ruwa ruwan sama duk abin da ya sami shi ya riga ta da shi daidai idan ya zama yana cikin wani ila bokitin akwai jini ila bokitin akwai kwata ila bokitin akwai wani nau'i ne na jasa wanda shi wannan nagartar yarin jayar wani shi amma yanzu ruwa na kogi da kuka gari na teku da kuka gari duk ruwan sama ya kawo shi abin da ya shiga gonaki sauran kuma ya koma ya koma rafuka ya koma ta fitar an ba an bayyana an kuntum marda Allah subhanahu wataala ya ce ko kun zama a cikin mar a cikin rashin lafiya an tada'u aflahatukum babu laifi ko adabun amin وهذرهم شجركم الله يكون زما ba a cikin shiri ku zama a cikin wato ku zama kun daura damara inna allahi yubghi hadda lisati azab kina lalle Allah yayi wa kafirai tanadi tanadi azaba ne radadi ita ce wuta Allah shi sai Allah ya فإذا قريتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة إذا كن دمع سلم سلم فاذكر الله قياما فأنبت الله العين شيني وسمع لمن كثير ودين تسجيلنا أي الركوع أنغاني وكما حديث wasu malamai suka ce wannan ana magana ranar jiki idan aka sallan sallah to kuma liman zai tashi ya hudu ba ya yi kabbarori kuma ku yi kabbarori haka wasu malamai suka ɗauka faɗi za a ne su musala idan kun gama sallah to faskurullah ku ambaci Allah kiyama a tsaye wa kudin ko a zaune wa ala bilobikum ko a kishiri fa'in zan gama atum idan kuma kuka samu nutsuwa wajibu salata ko da sallah wasu malamai suka ce kuma ana nufin faɗi ba ka dai yi sala idan kuka shiga sallah a filin yaƙi ana cikin yaƙi an yi gumu da gumaga fasurullah ko ku sallar cikin da kuka saba iyamun kuna tsaye ko gudan ko kuna zaune wa ala zunubi ko kuna cikin ko kuna kwanci duka an ba ku dama ku ambaci Allah a wannan lokacin ko sallah ko ya zama abokan Allah. An gane, sai ya zama an yi gumu da gumaza, ba za a iya samun wasu ɗa'ifa su zo su tsare wasu fi sallan ba. Wato, ƙura ta tashi ta arziki, to abin da kawai za ku yi a nan, sai Allah su wani wata ala kirki inda kuka fuskanta ko ku ambaci Allah. Kai kabbara kawai, in ta kai ka yi da ido, in ta kai ka yi da kai, in ta kai cikin da ka samu kawai, saboda mahimmancin sallah. ko yaya ne kawai Allah subhanahu wataala ce fadkurullaha ku ambaci Allah kiyaman a tsaye wa qu'udan ko a zaune wa ala sujudikum ko a kwance fa idan jama'atu idan kuma kuka samu nutsuwa ana cikin haka kuma sai nutsuwa ta zo fa aqimu salata ana ce ku sai sallah sai a tsaya a da sallah a cikin da take inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance wajen mu'minai kitaban wato an farlanta ta mummuta kuma tana da lokaci tana da lokaci an gani kowane lokacinta bai yiwa lokacin sallah da yi ba a yi sallah duk wanda ya sallah lokacin sallah da yi ba ba yi sallah duk wanda ya sallah in je lokacin sallah da yi ba ba yi sallah gara ta yi sallah bayan lokacin ta ita abin da za a rubuta maka ne ta yi ta yi zunubi wannan kuma kai kafin lokaci abin da za a ce ba kai sallah yanzu duk wanda ya sallar magariba yanzu ya yi sallar magariba amma wanda ya sallar la'asar yanzu ai yi la'asar illa iyaka a ce ya yi yace ya jinkirta ko ba haka ba shi yasa ake so ya zama an kiyaye lokaci an kiyaye lokaci ina ba ta amma kuma dole ya zama su masu kiran sallah da jagorori su san lokaci da canza a lokaci ya san ya zama da lokaci zuwa saboda Allah subhanahu wataala ce kanat alal mu'minina ma kitaban ya tafi ita sallah farali ne manqutan kuma tana da lokaci shi yasa ba wani abu da zai zo shiga lokacin sallah ba wannan girman abu da zai zo ya shiga lokacin sallah ya fi sallah muhimmanci ina ba ta amfani da sai dai abin da ya shafi sallah an gani yanzu me yasa alola ya zama wajibi saboda sallah wajibi kasantuwan sallah wajibi ne sai yasa alola ya zama wajibi kasantuwan alola wajibi ne sai yasa sarki ma ya zama wajibi to idan aka zo ana magana akan gyaran sallah to wannan ana cikin sallah ne a harkar ilimi kenan ina ba ta amfani da a harkar ilimi ana karatu to wannan za a iya shiga lokaci tun lokacin sallah ba za a matsa ba musamman lokacin isha ita lokacin isha ta fi kowace sallah ko har ɗaya bisa uku na dare lokacin sallar isha ne kuma abin da zai baka da abin da sha'awa tana cikin mutari tana cikin farkon lokaci ba wai za a ce wai ta fita lokaci a tana farkon lokaci da za a ja sallar isha kai karfe goma sha biyu dare ba a yi ba to ita tana cikin lokacin da ita kuma magariba ita ce da an ce assalamu alaikum lokacin da ya fita ita magariba ba da an yi assalamu alaikum lokacin magariba ya fita ita ta fi kowace lokaci kunci kuma shi ya sa malamai suka ce da mutum zai zo ya sallar magariba shi kadai sai da ya idar sai ya ga ana dangi ba zai sake ba amma da zai zo ya ga an yi sallar azhar ya sallar shi sai sai zo sun zo sai ta ji ce yi amma ban da magariba ina ba ta da ta ita sallah tana da lokaci don haka sai a muhimmanta lokacin ta zikiri ba zai hana shi sallah an ga kasuwanci ba zai hana shi sallah wani taro in ba taron maslaha ba ne an gani taron da ya shafi maslaha dan gyara ana sulhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba fita sulhu har lokaci sallah ya mutu ba a yi sallah ba har sai da aka gama wannan sulhu ana cikin sulhu har lokacin sallah ya mutu sai ce muna cikin sallah ne saboda ana kokarin sulhu kada ya zama ana son a kai daga shi idan an tashi a yi sallah an riga wannan an samo shi ya sako to ba a kai ga gasin cewa to shi kenan na janye na yaji ta ga idan an je kafin ai alola ai sallah kuma wani ya ƙara kirgira shi sai a ce a'a to a tsaya sai an kai sai an kure yana ja ana ja ana lallabawa ana shafo shi ya kurce a tattaro shi wannan ma ya kurce a tsaro shi har lokacin sallah ya sai a ce a yi hakuri sallah a yi hakuri ina ba ta amfani da dole sai an duba sannan kuma idan aka sa lokaci ta ka'idar sallah akwai liman shi liman da kuka gani Allah yake bauta ma amma kuma Allah ya ba da izinin abinci idan baka bi liman ba a lokacin da kake sallah ka riga liman kabbaran harama ka riga liman sallama duka ba ka da sallah to sai aka ce za a tada sallah biyar kun karbe hudu da minti biyar misali sai liman bai fito ba hudu da minti biyar to akalla za a kara mushi minti biyu minti uku. sai an jira shi sai an jira shi da zai zo ya ga an yi sallah gaba ɗaya zai tsaya in ya so ya zo tara an tada sallah zai tsaya bi sallama kuma shi ya shiga gaba ya tada sallar shi kaɗai in yi da abin da duka abin da ya samu ba za ku samu ba in dai wani uzuri ne shi kaɗai kai ya ne kawai shi kaɗai kawai sai ya shiga ko da wani ya shiga ya yi limanci shi liman ratibi wanda aka san liman ne zai iya shiga nan ko da mutum biyu ne kuma su ƙara tada sallah sallah kuma na shi ne gano ita ce garanti amma yanzu zai ka gare shi kuɗi kawai rashin kuɗi na ba ta hankali kuma kowa dole sai an duba shi sai an duba misali nan masallaci akwai ladanai ana gaya musu lokacin sallah ya sallah wani zai zo daga waje kawai sai sai aka da sallah da kuma ladan din zai bai tashi ba sai a bar ladan din sai a koma aka da sallah shi kuma an mishi haka ba zai shiga ba ladan na zaune sai wani kaga ya shiga kuma an riga an ce lokaci yanzu lokaci ya koma karfe kaza da dubu na ba ta amurka ko kuma an taru lokaci ya yi ana jiran wanda zai limanci liman ya zo kai ne ya kamata kai kuma sai ka tada na jira kuma bayan lokaci ya yi ina fata an fahimta dole sai an duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liman kada ya zama fattan haka su ma kai liman in ka zo ka karɓi lokaci ba za ka yi na jira ba me yasa ba ka zo da ruwa in ka tada nafila kawai shi kenan sai a tada sallah duk lokacin ya ce ka muhimmanci kai aka tsaya jira kuma sai ka tada nafila shi yasa da an zo za ka kalla nafila naka ne al'umma kuma Allah ne ya daura maka nauyi kai ake jira sai kai hakuri da nafila in aka yi sallah sosai amma sai ka gori ya zo lokaci ya yi kuma a lokacin da zai yi nafila a lokacin da mutane ke jira a lokacin ko kuma lokaci bai yi ba saboda uzuri saboda wani dalili na shi sai ce kuma a tada sallah wannan duka ba daidai ba ne ita sallah hakima ce hakima ce ita ba ita ne ba kai ne kake da iko a kanta ba ita ne kake da iko a kanta saboda kai dole ne ka yi ta ya sa aka tsara ta tana da rakoni tana da tasbihi tana da lokaci tana da komai ina ba ta hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya samu da inna salata da ke sallah kanan alal mu'minina ta kasance a wajen mu'minai kitaban rubutacciya ne manqutan kuma tana da lokaci da aka sanya sai Allah ya ولا تهينوا بابتغاء القوم إن تقولوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما Allah subhanahu wa ta'ala ce wa lati mu kada ku yi rauni kada ku yi salama fi gurbiyawain qawl lokacin da kuke neman wadannan sako in ta kunu ta'lam Allah ya ce idan akwai rauni a ciki a tare da ku fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun su akwai rauni a tare da su kamar yadda akwai rauni a tare da ku su ma akwai rauni a tare da su. Wata juna min Allah. Kuna nima a gurin Allah ne, ma la yarzu da su abin da ba a wurin Allah suke nima. Ana magana a yaƙi kenan yaƙin badar ko yaƙin Uhud. Lokacin da aka zo yaƙin Uhud, an jima sahabbai rauni. Allah ya ƙara musu yadda. An kashe wasu. Ana cikin wannan yanayi sai kuma aka ce ga kafirai nan sun yi sun dawo sai da mala'ika zo ne mun ga Allah kullum sun kwanta kamar a mu mu kwanta ai ga sa abu ga so a Abu Sufyan ne suna shirin dawo shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce kada ku yi rauni kada ku yi ku yi kasala idan akwai rauni a jikin su ma akwai rauni a jikin su kamar yadda akwai rauni a jikin amma kuma abin jin daɗi kun kuna neman yardar Allah wa tarjuna min Allah kuna nima ne a gurin Allah kuna neman yardar ma la yarjuna su kuma ba sun fita yaki ne da neman yarda wa kana Allah shi wani ya kai alima masani ne da komai da komai hakiman kuma gwani hikima sai Allah ya إنا أنزلنا إليك الكتاب بالهدي لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما Allah subhanahu wa ta'ala yake ya inna anzalna ilayka kitab hakika mun saukar maka da wannan littafi ya rasulullahi da hakki da gaskiya da kuma bainan nas bima arakallah wa mun saukar maka da shi idan kai hukunci mutane akan hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta la takun lil alimina hazma ya rasulullah kada ka zama mai husuma akai kiran ha'inci da kawo irin ha'incin nan an gane ko Allah ya ce kada ka ya Allah واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما
Inna Allah shi ubangiji kan aka yi tafiya gobe yau da furan mai yawan gafara ne rahiman kuma ya girme Allah ta mana gafara ta ne ya Allah ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يهب من كان خوانا أثيما Allah subhanahu wa ta'ala ce wa la tujadil an alladhina yahsanuna ya rasulullah kada ku yi jadi da kada ku yi kace na ce ku yi husuma a tsakanin waɗannan wanda suka yi yahsanuna an kusa wanda suka haɗi ta kawo su suka haɗi ta kawo su ta hanyar aikata mummunan aiki ta hanyar aikata sako ta irin wannan inna Allah shi ubangiji la yuhibbu man kana huwan Allah subhanahu wa ta'ala bai san mai tada wato mai yawan mai yawan ha'inci mai hawa da ne afiman kuma mai yawan aikata zuri Allah shi kare Allah baya san ha'in ha'inci ha'inci a kowane ina fata an koyi shi ha'inci yana faruwa ne in an yarda da shi daga yadda ne sai ha'inci ya shigo ina fata an fahimta duk wanda zaka ga yayi ha'inci in ka lura za ka ga an yadda da shi yadda ne ta kai shi ne idan ka yadda da shi komai da komai yana gudanarwa a cikin lamarinsa wani za ka ga ka koya mishi sana'a kai da ka koya mishi kuma shi zai halice ka wani za ka ga ka buɗa mishi ka nuna mishi hanya yadda zai samu arziki shi kuma burin shi ya toshe ka duk wanda za ka ga ya ha'inci za ka gana tare shi kai ka nuna mishi shi kuma burin shi ya toshe ka Allah ya ce baya son wannan ina ba ta amfani shi duk wanda ka gan shi yau Allah subhanahu wataala ya jawo ka a wani harka na arziki to ko a wurin Allah ba ko a wurin Allah ladan shi a wurin Allah ko a wurin Allah saboda zai samu ladan shi kanshi na wannan aikin ne na alheri sannan kuma zai samu ladan duk lokacin da kai aikin da alheri ko wannan aikin kaga shi yana da kaso biyu kai kana da kaso nawa kaso daya kuma sannan ka zo kai hajji kaga in hajji ya shigo kuma ya abu ya bar shi Allah ya kare shi ubangiji baya san hali baya san hali Allah ya kare da ya sai Allah ya ce يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرلى من القول وكان الله بما يعملون
Allah محيطا subhanahu wataala ce yastahabbuna min annas zaka ga suna koyi gaskiya suna koyi ga mutane gaskiya ga abin da yake gaskiya halin ke sai su koyi kuma su sani ba wala yasta wala yastahabbuna min Allah ba za su iya koyi ba sa jin tsoron Allah kuma ba za su iya koyi ma Allah ba ko ma abu shi ko ubangiji yana da jiri da shi idan ka koyi ma mutane za ka yi koyi ma Allah idan ka haƙinci mutane za ka iya haƙintar Allah ya biyu bai yi tuna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ina nan lokacin da zai bayyana abin da suke koyo ma la yarda min al-qawl irin zantukan da suke fare wanda Allah subhanahu wa ta'ala fi yadda da zantukan da suke kana Allah shi ubangiji bima ya maduna game da abubuwan da suke aikatawa mujida Allah subhanahu wataala ya kewaye komai da komai ilimin Allah ya kewaye komai da komai Allah ya san komai da komai Allah
zai mu kwana Allah ya ƙara rayu, ma da ya kuma da Al-Qur'ani. sarkin marwa yadda ya saba sarkin marwa ne kwarai da gaske. Allah ya kara da shi ya biyo shi a sarkin marwa kuma yana da lada haka Allah ya ce Allah ya saka da shi wani ya tambaye ya yi tambaya ce mutum ne ya ya saki mace saki da bayan ya sake ta kuma tana cikin fidda sai ce ya dawo da ita amma kuma sai ya zama iyayen ita mata suka ce ba za ta koma ba ba za ta koma ba bangaren uwan ko bangaren uwa iyaye ne to ya hukuncin aure shi idan mutum ya saki mata sai ya to tana cikin wurin shi shi ke da ikon da ce ya dawo da ita in yi ce ya dawo da ita kada wani ko wata ba za ta ce wannan auren bai dawo ba in ka ga wannan auren ya samu wani abu sai dai an je gaba a kai tana da yanci ta ce ya dawo da ni amma ni saboda akwai cutarwa kaza ko cutarwa kaza ko kaza wannan dalili shi ne yasa ni ban tsaron ya koma shi Allah amma uwa ko uba ko kanin uba ko wani uba bai da iko idan miji ya ce ya dawo da matan shi shi ya ce ya dawo da cewa ta dawo in kuka ga wannan to daga nan in ya ce ya dawo ya ce to a muna da magana matar ta ce amma su iyayen in uban ne ko kanin uban ne ko uban ne sai ce mu muna da magana a kai to amma ba nan ba su ne za su yi magana ba sai dai kotu kuma sai dai alƙali sai abokan alƙali da shi aka duba ya ga abin sulhu ne a sulhun ta sai a koma amma ina ƙara nanatawa ko ba ko uwa ba su da iko su ce miji bai sai da da shi ko uban shi ko mahaifin shi haka wajen saki duka wani bai tilasta mu idan aka li tilasta mu mutum ya saki matar shi ko ya ce ya sake ta in bai niyya ba ta saku ba in dai tilasta kila uba ya ce sauna ko uwa ta ce sauna in baka sake ta ba zan yi maka kaza kaza shi kuma gudun wannan sai ce to ya ci ba wannan ma ko ya ci ba wannan ma amma a ce ce ni sai ba to dan maslahan uwa ko maslahan uwa sai ya je samu wani sai ya zo ya biya ya ma ba su da wannan gurin wannan hukumi ne tsakanin bawa ne da Allah shi saki yana wajen mutunci bai da uwa dan yau dan ka kana da iko da shi ba za ka ce ka su tuma da shi ba ko ka ce ka sake ta ba ta sako ba dan ba matanka ba ne. Uwa ba za ki ce kin saki matan ɗanki ba, ko kin ce kin sake shi bai kin saki ka ba ta saku ba, dan ba gudun su ba. Ina ba ta an gari Da haka duk mutumin da ya saki mata, ya ce ya dawo ɗin ka, ta ce ka dawo. Ta ce ka dawo. Sai a duba a gani, ne ne cutar. Za ka ga wani abu iyayen ne kawai, ila wani dalilin su ne su ce ba za a koma ba. ko da ‘ya'yan suna su, to kuma su koma shi ne bari. In ba su koma ba, wallahi za a yi abin da za a dawo ana da yasir. Saboda sun riga sun saba da juna. Sun san juna, inda za su yi mahaɗa ba, uban bai sani ba, uban bai sani ba. Uban bai sani ba, uban bai sani ba. Amma inda cutarwa wannan ba sai man je ma shari'a. Shi ne za a iya yin magana. Allah ta'ala ya sa mu dace. Amin. Na. Na. Sallar ta hajji. Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam ta hajji a wurin shi wani ce kamar yadda sallar azhar da la'asar take a wurin wani. Shi farali kamar yadda a za a da lasar dole ne a kanka haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu ta'ala ya kara mishi ita hajjin nashi ne na kanshi ba a farlanta mu wani ba ba a tilasta mu wani ba kuma ba a keɓe masa raka amma an samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a goma sha ɗaya ya raka'a goma sha ɗaya raka'a takwas ya yi sannan kuma ya kawo raka'a biyu shafa'i sai ya wuce da raka'a ɗaya shi ne raka a goma sha an gane ku na mutum zai iya ya turo matan shi ya matsa makan shi mutum ya ɗauko matan shi daga wani gudu sai wani zai ta zo yi kaza su yi sallah masallacin harami ne kawai ake ma aka sai masallacin madina sai kuma bai su bukate ita mace annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ya ce ke sallah a ɗakin ta ya fi ke sallah ma a ƙasar gida lada ke sallah in a ɗakin nata ma akwai kurya ta yi a kuryan ya fi ta yi a shirayen lada ta yi kuma a zauren gidansu ya yi tafa masallacin lada masallaci shi sallan nafila ma ba a so a yi a masallaci an fi so a yi a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku bar gidajen ku zama kamar makabarta kamar kaburbura ba ku yi nafila shi yasa ake so a yi nafila a gida farali kuma an fi son shi a yi shi a masallaci ina ba ta amfani da haka ka tada matanka ce ko da raka ajiya ya ya kula da ka so ta zo ma masallaci balle sannan kuma ka ɗauko ta daga wani gari daban ta kawo ta wannan gari ta musa la ya kalli fulla ku nafsan duk a ce a garin ku a bangane a rasa inda za a yi sallah su ta zo da kashi ai ta mara mu ina ba ta amfani shi shi sallan nafila ko wani abu ne da yake tsakanin bawa da mahalicci tsakanin bawa ne da mahalicci idan kai ka ƙara ma kanka ne zai duk wanda zai yi sallah dan a ce yana yi ya yi riya to dai wannan hukuncin shi na wurin gwajin Allah ya gada ma aikin dai wanda suke aiki riya yana tafiya ne kamar rubutu a karwa kamar rubutu a karwa ina fata an fahimta bin da ake so yanzu da yawa za ka ga mutum ya fito sai ya raba dare ya zo yi sallah kuma sai ya rasa sallah ba daidai lokacin da asuban za ta zo kuma daidai lokacin da barci zai same shi inda shi barci ba abin shi ba abin shi ba shi shi sai dai ku ba shi da yawa za ka ga mutum ya zo ya yi ya hana kan shi barci ya yi kaza ya yi kaza amma kuma sai a ƙarke sallan a salati da gagare shi samun jami to da kuma ya rasa jami na a salati da ya rasa gare ya rasa duniya da abin da yake gare ya rasa duniya da abin da yake to kaga ka je wajen neman jira ka rasa ido me amfani shi ka je wajen kai na jira kuma ka rasa farari ina amfani shi me aka samu kenan me aka ina na amma idan ya zama kila ce ni ina da kasala a ce in yi sallah ne kai wannan ma shi ina da kasala sai ce to ko mu haɗu dan mu karfafa juna wannan babu laifi amma kuma a ce wai ya zama wani abu ne sunna da aka sunnanta wallahi ba wanda zai kawo a titi ko da ibi ne ce ga annabi da iyalai su fito masallaci suna da shi ba shi ko da da ibn hadisi ne wallahi ba shi ina ba ta amfani amma sai kuma ya zama shine yanzu abin da in ma ba kai ba ana ganin kamar imanin da bai saba ne an gani musamman kuma mata ke ne ya fito da ke a kan dare haka za ka je su kace kace kuma duka za su je ne su zama su rubu gaba daya wai mace ma ya ta kare a ibadan da ya zama ta wajibi ba sai kuma abin da ba wajibi ba ya aka kare sai dai ne za ka ga mace da take kula ko ita wace ce za ka ga take kula da lokaci da an kira sallah ta tashi wallahi in ka ga tana haka sun kusan shiga rabi suna cikin gargara ne shekaru ya riga ya ja ba su da abin dama sun kosa lokacin yayi ma su bi sallah amma wanda suke tashi yanzu ko za ka ga sai dai a je dan sha'awa dan wance wancan na zuwa duk gidan ana ɗaɗewa duk kaza shi kuma shedan abin da ya fi so ke ya kwamfin na ba ta hankali hadisi na nan ga su nan bila adadin kuma duk masu yi fasin san hadisa amma dai ya yi daidai da sarrafa shi yasa Allah shi kare Allah shi kare من يقبل عليه الله يبارك له شكرا كما كان من الله يجزي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين على ما كانوا يعملون اللهم اغفر لنا واغفر لنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله